إنك أنت السميع العليم من قول الله دموا يو rana ce ta farin cikin dukkanin musulmi dukkanin masu addinatai ma wanda suka sauka daga Allah yau rana ce ta farin ciki saboda yau ne ranar da sakamakon annabawan Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yi badar Allah ya taimake shi ya taimaki addininsa wanda kuma wannan addini shi ne cikamakon addinatai duka ƙur'ani shi ne cikamakon littattafai duka mun gode Allah wannan rana tana da mahimmanci in aka duba yakin sai aka ɗan ƙarami ne su dai wanda suka haɗu suke so su shafe addinin Allah ba su fi dubu da ɗan wani abu ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen da suke tare da shi ba su fi ɗari uku da goma sha biyar ba ɗari uku da sha uku ko ɗari uku da sha uku ko ɗari uku da sha biyar su ne suka kuma aka duba ta ɓangaren musulmin wanda aka kashe wanda suka shahada ba su mutum goma sha biyar ba ta ɓangaren kafiran ne masu shafi addinin Allah mutum wajen saba'in to amma aka duba yadda halin musulmi yake a wannan lokacin na ba makamun ma ba komai amma suka yi haƙuri suka kare addinin Allah wanda wannan nasara ta badar ita ce tushen kowace nasara daga yau har zuwa tashin kiyama nasarar da aka ci a badar ita ce nasara har tashin kama ikon Allah komai Allah yana shirya shi don haka wajen sunansa badar rijiyar badar ma'anar badaru wata ɗan daren goma sha hudu in ya cika wata ranar da ya kama ana ce masa hilalu hilalu idan ya yi kaman kwana uku zuwa hudu zuwa biyar ana ce masa kamaru kamaru to haka zai tafiya zai tafiya zai tafiya zai tafiya amma yanzu idan ya kwana goma sha hudu sai a ce masa badar ya ci karan nan kila kuma yana gaggawa fitowa wani zuwan kafin rana ta wata masu ya gashi ya fito saboda haskensa ya cika ya cika ko ikon Allah wannan yaki na badar sai Allah ya sa sunan wajen kenan rijiyar badar sunan wajen kenan ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka sa ya haka ba iko Allah sai Allah ya kawo aka yi a wajen sunan wajen bada wai shehu radiyallahu anhu shehu ibrahim kaula radiyallahu anhu ke ta sai ya zama wannan yaki shine bada kowane yaki kuwa ilalu ne ko jinjirin wata ne ko kamaru ne amma badar shine badar kawai saboda shine Allah ya taimaki addini tun daga nan su kuma diyahud da nasara wanda suke kokwantan ko annabi ne ko ba annabi ne duk da sun san shi ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahu sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafan su duka fiye da yadda suka san ƴaƴan su amma kuma saboda asada saboda kuma kar abu ya tafi daga wajen su sai suka ce ba shi bane ai an ce sai ba yahude ne ko an ce sai ba nasare ne to amma da suka ga Allah ya taimake shi a badar kuma daga nan masu neman gaskiya suka ce wannan shi masu jayayya kuma banu kainuka da waye suka dada taso da annabi sallallahu alaihi wasallama gaba wannan yaki yana da muhimmanci daga girmansa Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗanda aka yi badar din nan da su su aikata abin da suka so Allah ya gafarta musu sun ba da abin da yake kansu amma an gode Allah dukkan su sun kare lafiya ba su aikata komai ba abin ma da ba a so amma wai ko da za su wani abu su akwai wani aiki da mutum zai yi shi ne tushen kowace nasara da aka ci to ko da ya yi wani abu dai ya riga ya yi wani to badar yana daga ciki don haka in an kirga sahabbai kuna ganin ko a karatu ko a hadisai idan an rawaito sahabi wane ne ya karanta ya rawaito shi sai a ce albadari ya je yakin badar an rubuta sunayensu an haddace su ana yin kamun kafa da su wajen Allah ana karanta sunayensu ma rahama Allah tana sauka bukata tana biya duk da baki daya sunayen yan badar yana nan a rubuce su ɗari da sha uku ɗin nan duk da baki daya sai akwai waɗanda ba a yi da su ba amma wani dalili ne yanzu kamar sai na Usman yar manzon Allah matarsa sai da ruqayyatu ita ya din ita ya jiya an yi nasara a Badar Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Zaid ibn Harisa ya je ya bishara ga mutanen Madina cewa an yi nasara ya zo ya samu ta rasu har an gama binne ta to kaga sai na so yana da dalili da bai je ba annabi ya sa shi a ciki sallallahu alaihi wasallama kuma ya raba ganima da shi ya raba ganima da shi ba ko wayansu daga cikin sahabbai wayansu ba sa nan sun dawo suka ce ya rasulullahi mu ma a sa mu a ciki annabi ya raba abu da su suka ce mu ma a sa mu a cikin ladan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna cikin ladan to ta nan malaman al'umma suka ce ganima dai ta tsare amma ladan har yau yana nan wani zai iya yi wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama aiki mai kyau wanda Allah sai ya tashe cikin yan bada wani zai iya yi wa al'umma annabi sallallahu aiki mai kyau wanda zai taimaki musulunci zai taimaki al'umma ma duk gaba kiya albarkar wannan aiki da ya kila saboda wuyan aiki kila saboda tsarkakewa da yayi sai Allah ya tashe shi a ciki sai Allah ya tashe shi a ciki yana daga ciki Shehu radiyallahu anhu Shehu radiyallahu anhu ya ce duk wanda aka kwana cikin girmama manzon Allah da shi dararen maulidin manzon Allah daren goma sha biyu din nan Allah ya sa ya tashi cikin yan badar saboda ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaza albarkar wannan irin kwana na maulidi da ake na manzon Allah Allah ya rike soyayyar manzon Allah har yau amma ba yanda ba a yi ba a haure soyayyar manzon Allah din a ture annabi da zai iya turuwa ورفعنا لك ذكرك Allah ya ce na ɗaukaka ambatanka in dai an ambaci Allah Ubangiji da sai an ambaci babban bawansa Annabi Muhammad sallah ko a kiran sallah ko a ɗaurin aure ko a tahiya ko a kome zai turuwa ba zai turuwa to amma dai wannan irin taro na girma manzo Allah ta shi ya rike wa ƴaƴan musulmi soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har tashin kiyama lokacin da aka yi shari'a musulunci a zamfara to mutane sun ta taso da cewa tun da dai an yi ai yanzu irin su wannan maulidi ga baki daya tun da bid'a ne sai a bar shi sai a to Allah ya sa kwamishinan ilimin nawa kwamishinan ilimi na wannan lokaci kwamishinan ilimi na wannan lokaci yana daga Allah ya saka mata da alheri yana daga abin da ya ce jama'a yanzu wannan abin da kuke faɗa da dace ba ni din nan da kuke gani ban taɓa sanin labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taɓa sanin karatu wajen magai da babana ya tafi da ni zawiya shau balaraba kusau aka je aka kwana maulidi na shehi yana karanto tarihin manzon Allah a ranar na san ma me manzon Allah sallallahu ni yanzu na ce ka yana su je wannan wannan taro ni yanzu na ce da babban kama shari'a a gazin nan a tabbatar da maulidin manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya saka mata mutum ya alheri dole a faɗa Allah ya saka mata alheri to wannan ka gani irin wannan abu wani karatun manzon Allah din sa wani tarihi manzon Allah din ka sallallahu alaihi wasallam ka mutum ya zo wajen ya tafi wani aiki ko ka amma da ranar maulidi zai ji gangariyan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma to wannan kenan to duk albarka wannan sai waɗansu ayyuka ne ayyuka da yawa duk ga baki ɗaya masu girma ko na addini ko na jama'a ɗin akan fatan wanda ya wannan aiki Allah ya tashe shi a cikin bada mun gode Allah a hanyar nan tamu sai ji Alil Harazim yana daga cikin sahabbai Shauki wanda ya kokari ya riko mana tarihin Shauki da tarihin ƙarsa da komai ya wannan babban littafi wanda a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama din nan littafin nan na jawahirul ma'ani bayan da ake lalata shi ba mutum kai ya kula da duk abin da jama'a suke faɗa ya ga abin da kansa ko ya je ya ji abin a wajen malamai mai- masu adalci jawahirul ma'anin nan akwai wani babban malami Allah ya rahamshe shi a ƙasar nan ya taɓa ɗaukarsa ya tafi da shi wajen ayatin da Allah ya ji kansa shi ma yara ya ce ga irin kafurcin da mutanen Nijeriya suke yi sai ya ce masa to bari in gani bari in gani ya rasu malamin sunansa da komai yana da suna daga cikin wa'inda suka eh, ɗaukaka maganar ayatin da daga farko amma daga farko ya yace bari in gani ka bari zan shiga halwa zan duba shi ayatin da ya shiga halwa sai da ya fito yace yana kiran mutumin na yaushe ya je ya tsaga ma jahilu ma hancin banzace a Nigeria akwai wanda ya san wannan littafin ba banzace a Nigeria akwai wanda ya san wannan littafin yanzu sun ya gane wa abin da ke cikin wannan littafin da kaza kaza ashe ba wasa ba ne duk gaba ɗaya wannan shine adalci jahilu ma annan ba ba maganganunsa in dai mutum yana so ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da girmansa da komai to yana daga amsawa sai ji alil harazi da Allah ya yi na wannan aiki da ya gaba kida kabarinsa yana nan a bada kabarinsa yana nan tare da yan bada kuma Allah ya kiyaye shi duk wannan fashe-fashen kaburbura da aka yi Allah ya kiyaye kabar inda ka samu tsofaffin wajen wa'inda sun san kan wajen kace kana neman su nuna ma kabarin malamin nan na magari kabarin mutumin nan almagaribi za su nuna ma kabarin shek sai ji alil harazi gode Allah to badar tana da girma kwarai da gaske yusuf na ba shehu yusuf na bahani radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta a cikin al'anwarul muhammadiyya kitabun al'anwarul muhammadiyya da ya rayo shi a cikin eh, littafinsa na askalani ya rawato shi a cikin wannan littafi yusuf na bahani ya rubuta cewa tun ran da aka yi badar Allah ya hori mala'iku suna nan suna buga tambura ba za su daina ba har tashin kiyama in Allah ya yi mutum zai ji amma duk da aka yi bada ake buga tambura a filin bada zai har tashin kiyama ina cikin al'alwarul muhammadiyya na yusuf na bahani ko ya san waye yusuf na bahani kuwa radiyallahu ta'ala anhu shi kuma ya rero shi a cikin mawahibul laduniya da duk gaba ki da mun gode Allah saboda wannan murna za mu karanta asidar badar ko ba fassara ba dai mu karanta don neman albarka Allah ya ƙara mana imani da soyayyar manzon Allah da sahabbansa da ya'yan gidansa duk gaba ɗaya da al'ummar musulmi Allah ya kiyaye ne ya kiyaye ƙasar mu ya kiyaye duk abin da ya dame mu albarka annabi Allah ya ɗaukaka mu ya ɗaukaka dukkanin shugabannin mu Allah ya saka musu da alheri ga su duk gaba ki ɗaya Allah ya biya bukatu duka barka annabi sallallahu alaihi wasallam هذا لا شكرا نوره أول الوجود وجودا فأصل الأصول والأنجاد نوره أول الوجود وجودا فوأسل الأصول والأنجاد نوره أول الوجود وجودا فأصل الأصول والأنجاد نوره أول الوجود وجودا فوأسل الأصول والأنجاد نوره أول الوجود وجودا فأصل الأصول والأنجاد نوره أول الوجود وجودا فوأسل الأصول والأنجاد ثم من بعد قد أتت آي إبنهم في قتال الكفار والجحال ألا البدر يوم بدر ببدرهم في غزاة هم نجوم الرماد نور أول الوجود وجودهم فهو أصل الوصول والأنجاد ثم من بعد قد أتت آي ابن الوجوه الرمال زوروا أول الوجود وجودا فأصل الأصول والأنشاد وأتته الأملاك جبريل فيهم أنا عيبهم فاقدمي للقتال وكفاه نصر الإله ولكن تطمئن القلوب بالإنسان نور أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنشاد فأصاب الكفار كفرا أثارا ثم أتلاف الدم كالجريان سلبوهم حياتهم وحياهم حين لم ترعب الصدور العوالي نور أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأجداد للنبي الرحيم أي اشتداد حين يلقى المولى الكريم الوالي ورماه من كفه حصياتهم بل رماه مولاهم للتقاليد كلوا أول الوجود حدوثا فهو أصل الأصول والأنجاد يوم تضيه الدرش السميع أبيك أدل يوم التعميد والإجلال على بدر فلتعملوا ما تشاءون بحكم القضاء ذو الجلال زوروا أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجاد غزوة بل فتح مبين وبدر حين كل الحروب مثل الهلال ثم ولى لغيبة بعد نصر ذلك الجيش وسطه خير والي نور أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجاد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما أبدا ناصر الأملاك ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ اهتدي لنا بهذا المعتدي والتالي بنظرة تأتي لنا بالظفر ألم ترى مكيبوبا بني wannan magana ce ga duk wani mai hankali ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kan gaba dai da shi ake amma kuma da duk wani mai hankali ake wai kai mai hankali kayi duba mana annallaha cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala yusabbihu lahu man fis samawati man fis samawati wal ard duk wanda yake cikin sama da wanda yake cikin ƙasa da saman da ƙasan suna tasbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala su dai kan bauta su su dai kan bauta su ne duk baki daya wa min tasbihi yana daga tasbihin na tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala da suke yi as-salatu yin sallah kowanne yana tasbihi kuma yana yin sallah wannan ba da kunya ne ga waɗanda ba sa bauta wa Allah ba da kunya ne ga kafirai ko wai ga ba sa bauta wa Allah wai ku mutane idan ba ku bauta wa Allah ba ku ɗan wayansu ɗan kaɗan ne ku ɗan wayansu ɗan kaɗan ne duk a halittar kan ƙasa ɗin nan in an raba ta goma mu ɗaya ne a cikin goma duk ne ba tara gaba ɗaya tana cikin ruwa duk gaba gida ɗayan nan na kan tsibiri kuma an raba shi goma mu ɗaya ne a cikin dabbobi kuma na kan tsibiri duk da baki ɗaya ko mu ɗaya ne a cikin ka sannan duk da mu da na cikin ruwan duk da baki ɗaya in an haɗa mu kuma da aljanu mu ɗaya ne a cikin goma aljanu da mu din da dabbobin da kowa din da aljanu din kuma duk da baki da an hada da mala'ikun da suke kan kasa mu ɗaya ne a cikin goma su duka su kuma in an hada da na sama haka an hada haka je kursiyo haka je al'ashi duk da baki da to mu kafirin mutum ne da kafirin aljani kawai zai tarbi ko bai bai wata Allah ga baki amma komai yana bautawa Allah tabaraka wa ta'ala komai yana bauta Allah wai idan ku wanda ba ku bauta Allah kafirai ba ku bauta Allah ba to ku sani ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wadata halittar sa duk da baki ɗaya masu tasbihi ne a gare shi tabaraka wa ta'ala ya sabbin da umar fi samawa ta lalata wanda yake saman bako da ƙasan bako suna tasbihi gare shi wa mina tasbihi yana daga cikin tasbihi nan a salatu yin sallah tabaraka wa ta'ala wa tsairu za ka ga tsuntsaye jan kuɗaye tari ne na tsuntsaye tsarin guda ɗaya tsayin kuma da yawa za ka ga tsuntsu tsuntsaye bai na samari wa ar tsakanin sama da ƙasa sabatin sun buɗe fukafukansu ko suna buga shi ma wannan tarbihi ne bautawa Allah suke su ma irin nasu dama kowa da irin yaransa kowa da irin harkar da yake yi ya bautawa Allah tabaraka wa ta'ala to an wannan wai buɗe fukafuki da tsuntsaye suke su dinga wannan shawagi su ma tarbihi suke ga Allah tabaraka wa ta'ala kullum kai alima salatahu wa tasbiha zaka da mun ya safa shi ai ba su kafin azina azina azina hata hunna sun shimfida fukafukan su shine tasbihin nasu kullum dukkan mu wa'annan ibadun bayin Allah din nan da suke tasbih din nan kan alima Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san salatahu sallar sa wa tasbiha wa tasbihin sa wallahu alimun bima yaf'alun Allah ba sani ne da abin da suke aikatawa su dinnan takalibul takalibul lil aqil ko wato rinjaye da mai hankali ne za ka ga duk dabbobi din nan sun san Allah tabaraka wa ta'ala suna a wannan hankali irin na dan adam kuma da yake bambance dan adam da me duk abin da dan adam yake takama da shi akwai dabba da tafi shi in ƙarfi ne akwai wanda tafi shi in iya saduwa da iyali ne akwai zakara akwai waye gado sun fi shi in waye dubu irin wannan karatuka ko me wani adam da me ya fi su ne da hankali da hankali su yadda suka san ubangiji da baraka wata ala iya ƙarfin su haka suka sani ba ci gaba ba ba ci ba mala'iku iya yadda suka san ubangiji da baraka wata ala a ƙarshen sani iya ƙarfin su haka suka sani to dan adam ne a tsakiya dan adam ne a in dan adam ya ga dama shi ko iko Allah ba shi da nasa amma yana da kokari dan adam ya ga dama ya dinga kokari ya yi sanin Allah ya dinga bin Allah ya dinga tafiyan Allah sai ya je ya kafada da kafada da mala'iku sai ya fi su saboda me zai fi mala'iku saboda shi akwai sha'awa a cikinsa akwai wasa a jikinsa amma duk ya zubar ya bi Allah to su kuwa ba ba sha'awa a wajen ba ne ba burgewa su ma da suna da sha'awa da yake irin namu to kaga da wannan dan adam Allah zai to kunga abin da na sa a jikin sa dan sa a jikin ku ba abadi da haka yayi kokari da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mace ta bi Allah dai take da siddiqi dubu in mace ta bi Allah sai da gidan wasa ce ba ba to amma duk da ga tana girki din ga tana haila din ga tana rike iyali zai ga tana amma kuma duk da haka ka ji Allah ya karfin da to ne take da sidiki na miji dubu dan shi ba shi da wannan baya haila baya kaza baya kaza amma idan duk kabi Allah tabaraka wa ta'ala to haka mu ma dan yan adadin da suka bi Allah suka zama masu karbi a zaran Allah to sun fi mala'iku su kuma sun fi mala'iku banda karkatan yan adam wanda ba ruwansu da sanin Allah kuma ba da wannan aisha ba to wannan kenan to su kuma dabbobi suna irin nasu ko da Allah ya ga dama zai ta gun Allah ya ta gun Allah ya ka faɗa da ka faɗa da malaiku da Allah ya ga dama zai ta shekarci har ya ka faɗa da ka faɗa da shekaru har in shekaru sun ga suka gane gida da ya zo sai ko wani daga su saboda yanzu ya fi su kuma ba abun sa bane amma kuma ya ƙara da nasu duk gaba gida yanzu ruwan sanyi wuta an ta zube a jikin mutum Allah ya kiyaye garwar shi ko wuta an ta zube a jikin mutum mutum zai iya tashi da gudu ya karkaɗe sai dai ta dan kokona kaɗan da amma yanzu aka tafasa ruwa kaga aka kwara masa to sai aka ya fi sabulewa da da komai saboda yanzu ruwa ya ɗau hukuncin wuta kuma ga hukuncin sa shi to haka dan adam ya fi shekaru ga hukuncin sa ga hukuncin sa haka in ya bi mala'iku suka ranka ya cikin tarihin Allah ga hukuncin sa ga nasa sai ya fi su duk gaba to Allah tabaraka wa ta'ala ya san tarihin kowa walillahi mulku sama to saboda ‘yan adam ɗin masu hankali saboda mala'iku ɗin masu hankali sai Allah ya ce Allah ya san bima ya amalu na abin da suka aikata ya rinjayar da masu hankali a hankali ba dai kuma sun bi biya wa ba sun bi biya amma kuma hankalin ya rinjaye su duk gaba ki da to ولله ملك السماوات والأرض mulkin samai da ƙasai duk da Allah ne tabaraka wa ta'ala ai tazailul madan taskokin ruwa wa rizqi da taskokin arziki wannan ba shi da tasko- da taskokin tsirrai duka baki ɗaya na Allah ne وإلى الله المصير Marji'un abuwa ma ta kamata ga Allah tabaraka wa ta'ala duk kuma abin da aka yi kuma shi ke nan ko wajen Allah za mu koma kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk abin da muka yi na alkhairi ba dan tukbaru Allah zai bincike mana ba bayan bincike tabaraka wa ta'ala zai cika mana ma idan muka yi ɗan iya ƙoƙarin mu iya ƙarfin mu ma Allah zai cika mana da rahamarsa kuma ya ce a gaya mana muna da ƙadar sidikin marigayi na gaskiya duk malamai sun ta fassarawa kila ayyuka ba na kirki babban fassara dai musamman muna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah duk gaba kida iya abin da muka kokarta muka yi kuma sai mu je mu samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ce dan dukkan masu ceto ألم تر أن الله يزجي ذهابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فجعل ولدا يخرج من خلاله a yau dai kai mai hankali a nan tara ba kai duba ba ne kuma zuwa magana ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ƙarshen mai hankali sallallahu alaihi wasallam dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda Allah yake magana da shi ma daban al- ko bai da Allah ce masa ai ka ga haka akai da ka gani ba haka akai haka yanzu mu dai rinduna abul hasan ta zo maka Allah ya halaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a haife shi ba ma amma da Allah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi asa ai ka ga yanda Allah ya yi da masu yi wannan ya halaka su saboda dan adam da imani yakan kai yakini kaman ya ga abu da idan zai yi imani gargagar ya gama kaman ya ga abu ba da idan saboda imani to an dai dan imani ko yakini manzo Allah shi ne kan gaba sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda suka san hakikarsa da komai sallallahu alaihi wasallam to alam tara baka yi duba bane an Allah Ubangiji da baraka wa ta'ala yanzu sahaba shi yake koro giragizai ananan hadiri za ga hadiri dan kadan ya taso hadiri sai ya taso hadiri Allah ya sa iska ta dinga koro su ta dinga koro su har ya zo ya haɗa su kuma su zama babban hadiri din nan ya baki kirin a ce kuma hadiri ya rufe gari duk gaba gida to Ubangiji yanzu sahaba shi yake koro giragizai ko ya suku Ubangiji shi yake koro su biriskin da da taushi a sa iska ta koro shi sun mai yawon sannan ubangiji ya dinga harhara shi ya taro wancan da wancan ya taro duk ga baki da ba'adinsa ya zuwa ba'ad sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi abu daya ya zama hadiri kuma da muke cewa giragizai yanki yanki yanki yankin sa yawa to kuma in ya ya haɗe kuma sai a ce hadiri ya taso fa gashi nan wani kuma zai taso hakan ma duk gaba da baki da kuma yanzu kun sannan ubangiji ya haɗa shi kuma ya zama abu daya sun mai da abu kama sannan ubangiji ya sanya shi ba'arinsa ya hau ba'ari a ce ai adiri ga shi nan gabas ta yi baki irin ko kuma ka ga abu a saman ku ga shi nan kamar duwatsu duk gaba gida kuma ikon Allah duwatsun ne sai dai ba irin wannan na ƙasa da aka sani ba dan za a ga jirgi zai iya kutsa su zai zai iya kutsa su ko dai ya sama har ya shige wannan hadirin ko ko ya ƙasa ya shige ko ko ya wani gida dan in ya kutsa wani sai dai ya fashe shi shi jirgin ba abu ba sai ga kuwa ya kuwa yana da amma kuma kashi na Allah ya rike shi da irin gangar ruwa ko nawa ya ɗauka amma ga shi nan dai a saman kudura Allah ta rike shi a saman su da ruwan da yake cikin sa ya dinga ba gida sun mai ji alhuru kama sannan ubangiji ya sanya shi kuma ba'arinsa ya hau kan ba'ari kuma ya zama hadiri ya ya hau kan ba'ari fatarar ruwa duka sai ka ga ruwan sama ya karu jimin kilali yana fitowa ta kofofin hanyar sa kuma a cikin hadiri kuma Allah ya za a yi ruwan kuma sai ka ga ruwa kuma diga shi abu yana fitowa ta sama an ce hadiri din nan rariyar ruwa ne kirbalul madan rariyar ruwa ne ba dan ajiri ba da haka Allah yake sako mana ruwan duk sai ya fata da sai ya fata shukokin ba duk gaba kida mu ma duk sai ya rushe mana gida ne duk gaba kida amma ruwan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya zubo shi kansa shi kuma shi zai rariyar sa kofofi kofofi shi kenan kuma irin wani abu na shaya kaza ita shawa din nan ita kuma kofofin ta ita dan tsoma shi yadda zaka dinga amfani da shi amma an kan bambane kawai zuru sai sai ga ya damu kanka duk gaba gida to to hadiri din da rariyar ruwa ne ƙofofinsa sai ruwa ya dinga fitowa ya ya dinga kamar yayyafi a cikin a cikin shi gonan ya amfani ku da amfanin tarihi ya amfani kan gidaje ma ba zai huda muku ikon Allah da hakan ma wanda ka dace yau an yi ruwa kamar da bakin ƙwarya haka za a ce an yi ruwa yau kamar da bakin ƙwarya ka ga ya huku da waɗansu abubuwan ma duk gabaki ɗaya fatar ruwa daga sai da zama almatsala ruwa ya karu su min kilali yana fitowa daga kofofin wannan hadin hanyoyinsa ai makani da hanyoyinsa wannan kenan fassara ko kuma fatar ruwa wanzu min idan ajiri ya haɗu ya haɗu ikon Allah sai ga Allah ya kare ruwan nasa a ciki ya buɗe ma kofa mai faɗi kuma ruwan ya juya a wani waje shi wannan ruwa mai yawa da zai zubo a lokaci guda mai yawa ko a da a cikin teku ko a gona ko a abu ikon Allah da rahama Allah irin wannan da cika ba a cikin gari ba yanzu da zuwa a cikin gari ba saboda zai yi barna da yawa to shi kuma a shi ma wannan ana ce mai wajen ana ce ana ce mai wajen ko ko mai iska mai iska da komai shi ma ana ce mai wajen amma wajen ku da yayyafi da mamako din da waye din duk wani usulansa duk gaba ɗaya to fasarar wajen za a ga almatsalar ruwa ya kuɗi min kilali yana fitowa daga ƙofofinsa.
وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويسرقه عن من يشاء.
وينزل الله yana sassaukowa min samai. Allah yana saukowa daga sama min jibali na daga duwatsu kuma na kankara. Duwatsu tsakowoyi na kankara. Mun gode Allah kasashe irin namu muna ganin duwatsu na kankara din amma ƙanana ce. kaji ana kamar ana jifan kwano in ka fito za ga kankanan nan kamar kananan duwatsu haka shi ya rinda ɗauka ya sa a baki amma akwai garuruwan da manyan ne ma suke fasowa duk da baki da ko kuma wannan su kuma suke kamar dusa a ce dusa kankara tana zuba har ta zo ta rufe abubuwa wani ba sai a ce ka a fita aiki ko ba sai an sa wannan katafila za su wata dinga fashe ta tana abu duka baki da to in ma ka je kasashen kankaran ba arewacin duniya da kudanci da duka baki ɗaya ba ai za a gama kankar dajin ma gaba ɗaya kankara ta rufe shi duk da duka baki sa afghanistan na su na ne sai da afirka na wurare bangaren su lashe suna duka baki da ai za a gama akwai lokacin da ma kankara ta rufe wuraren dajin ma duk da dama da an yi noma an yi komai za ka da abincin dabbobin da abincinsu suna ta tara ciyayi za ka suna ta tara su sai da za a kai lokacin ƙanƙanar da ba mai fita sai dai wani abu da wata tara kuntacci ko ta amfani da shi duk da suna da kayan ƙanƙarar suna da irin dabbobin da suke karnukan da suke rayuwa a wannan irin ƙanƙara su za su iya jan keken dokin nasu za su iya kaza to za a ga kuma wato duwar wasu Allah yana saukar da duwar wasu kuma min barani ko Allah yana zulmina sama'i min jibala Allah yana saukawa daga sama daga duwar wasu ko فيها أتكين تمينا أجل سماء أتكين سماء بدل في عادة الجاري أي من بلد نلقى أن أرى بعضه بعض الإنساء فيصير به من يشاء في الله يشاء وأن يصول شيء تكنا rufe wani har ya mutu ma dan da ta rufe mutum ba wani taimako ko ba wani abu da zai yi zai zai sandare shi kenan sai ya mutu da yawa wani suke sandarewa a cikin kafara sai shi bihi man ya sha'u waya su rubu Allah yake kautar da shi kuma an san ya sha'u da wanda ya so a ƙarar nan da ita ce kuma sarju din na a ce sarju tana zuba dai duka ba kuma kankara tana zuba to duk masu sanin yanayin sama da abin da yake kawo da duk gaba shi da suna nan da maganganun su to يكاد سنا برقه يذهب بالأبصير kana barki ne hasken walƙiyar hadiri din kuma za a ga kawo kuma walƙiya tana walƙawa ila bulalan mala'iku da suke kora hadirin inda zai yi to ila kuma in kuma malaman falaki ne ila hadirin ne in jikinsa ya gogi jikinsa kuma shi kenan kawu sai ga ya fitar da wannan wuta sai ga ya fitar da wannan wannan wuta duk gaba gaba kiya to za a ga sana barki hasken wato walkiyarsa ko ya zamu bil ya kadu ya kusanta ya karu ya kusanta ya zamu bil afsar ya tafi da idan mai gani kan akallan sa aka wato walkiyar ta kaman ba a ganin gaban ka duk gaba ɗaya bare wanda za awa za ta biyo ta kuma sai na umar radiyallahu anhu ya tsara yana zaune hadiri hadiri ya hada hadiri ya kara gugu gugu sai na umar ya kama guga to nace masa kalima dabiya hadiri ne bai ce na san hadiri ne ba tunawa ne wannan ƙarar rahama ce ina kuma ƙarar azaba ce suna wani ƙarar rahama ce amma ka ji yadda dubu da tsoro da kuma ina ta azaba ce don ba su haka ne yadda wa'annan su suka san Allah subhanahu wa ta'ala ha to يقلب الله الليل والنهار Allah yana tutuya dare yana tutuya alaila dare wannan hara da rana ya ji ni kullum min kuma Allah yana zuwa da kowanne daga cikin su badan da aka yi wato da babban ɗaya ɗin yanzu ya gashi muna cikin rana tun ta fara tana jaririya kuma alfijir ya ke zo kuma hasken ta ya ɗan tsoma ya ɗan tsoma har gari ya yi sha'a har kuma rana ta fito har ta kuma ɗaga a ce hantsi ya yi har kuma a ce oi garjin rana ya yi duk gaba ɗaya har kuma a za sai a ce yanzu dai rana ta karye haka haka da hausa su a yanzu dai rana ta karye har a tafi la'asar kuma a ce yanzu rana ta yi la'asar sakaliya da aka liƙe su duka tsakiya sai ta fari kuma ta tsufa ita ma ta yi furfura yanzu da ja ce amma yanzu kuma ya ta fari rana kuma ta fari ta fari ta fito sai ta soma duhu kuma yanzu ita nan ma kuma ya ta fari sai kuma duhun dare yanzu shi kuma shafaki sha kaga wani ja ya fito shi kuma na shafaki a hankula a hankula ya gari ya yi baki kirin kuma mun san dai akwai ne tsare da duk ba ma gani wannan amma kawai sai sai ga haka kuma dare ya yi shi ma farko farkonsa farko farkonsa har kuma daren ya ya duhu baki kirin ya sake a dare ya yi ya sake shi ma ana nan ana nan kuma Allah ya hudo da hasken ranar cikin duk gaba ki Allah ne duk wannan ayoyi duk gaba ki wannan bai hana kuma mu yi ilimi a ce ai duniya ce ke kewayawa kuma ta kewaya da rana ce wata kewaya kuma duniyar wani ƙwallon abin ya shiga tsakaninta da rana kuma a ta kuntu wannan duk bai hana ba a duk bai wa kai kake yin wannan Allah ne zai ke yi ko in ba da Allah ne ke ke kiyayewa wa'annan ƙwallaye ba sai karo da juna ba rana ce ta karo da wata ko wata ce amma Allah ci bayan da za a yi kowanne ya karo da kowanne kullum fi falaki nan kowanne yana tafi akan titin sa akan titin ba wanda zai zo ya kare da wani juyawa ba suke yi haka za ka suna juyawa wata rana ki lokaci ɗaya a ce an yi dare biyu wata ya shiga rana kuma yanzu ya hasko mummunan duniya ya yi kwakwalci rana idan muka ne sai mu ga danta a cikin a cikin ta sai gaba ɗaya amma galibi sabawa ne amma duk da haka ko sun haɗu lokacin da ba za su karo da juna ba kowanne yana kan hanyar sa kudura Allah ta rike bina Allah ne yake yi gaba amma wai Allah ne yake yi gaba kai da bai hana kuma a yi ilimin duk falakai din nan ba wannan duk karatuka da muka zo bai hana a yi ilimi ba a san da abu kaza da yake faruwa bai hana Allah ne yake yin ruwa kuma daga sama ruwan yake zuwa a cikin gaba kita har bai hana kuma ka yi ilimi kuma a san cewa duk daga teku ne kuma iska take ebowa da kaza ta zuwa wa ajin kai kai ya rike ka ɗebi ruwa mai yawa a nan ka ɗora shi a saman gudani kuma a kan hajjin wannan abin da kana iya gano cikin sa kaza wanda duk ke kudurar Allah ce tabaraka wa ta'ala hikimomi ne na Allah tabaraka wa ta'ala to إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصير wata a cikin waɗannan abubuwa da aka faɗa na taruwan hajjin da na zuwo da ruwan da na zuwo da kankara da kuma na jujjuyawa dare da rana din nan ko wayannan duk gaba da kuma na tasbihin dukkan din dabbobi nan da tsuntsaye da kaza kaza wayannan duk gaba ke inna fi zalika a cikin wayannan jujjuya din da ibrahim wallahi akwai dalalatar shiryawa da kullu afsar amma ga masu basira masu hankali masu hankalin zuci kuma masu idan zuci masu hankali wallahi ayoyi ne na Allah a wajen wayannan da su suke tunani والله خلق كل دابة من ماء Ubangiji tabaraka wa ta'ala karaka kulla dabbatin ya halici dukkan wani abu da yake kan ƙasa ko dukkan halitta ma duk gaba daya dabbatin duk abin da yake bincike a kan ƙasa ko kuma dabbatin duk dabbobi din ma duk gaba daya ko kuma dabbatin duk halitta ma Allah tabaraka wa ta'ala ya halice su min ma'in daga ruwa ainihin rufatin daga mani wannan shine mafi rinjaye a cikin waɗanda aka halitta kaga da mu ƴan adam duk gaba daya da wa'yansu dabbobin za a ga ‘yan kwai ne, da wa'yansu dabbobin da ya duk gaba ɗaya za a ga dai dabbobin suna barbara sannan matar ta yi ciki duk gaba gida. To ma'ana waɗannan Allah ta warfa ta ya halice su da ruwa dukkanmu, Allah halice mu da ruwa. A kuma idan muka duba mala'iku da haske aka halice su, idan muka duba aljanu da wuta aka halice su, idan muka duba Adamu da ƙasa aka halice shi. Hawwa kuma da Adamu, sannan mu kuma tsakanin Adamu da Hawwa. idan muka duba isa alaihi salatu wa salam shi kuma musa ne mala'ika musan mala'ika ce shi kuma yayi ga kakkiya ita ce sai da maryam duk gaba ɗaya idan muka duba tsutsotsi sai mu ga wata tsutsar a kayan marmarin da muke ci wata tsutsar da kifa aka yi ta wata tsutsar da da mangwara aka yi ta wata tsutsar da abin suka rike duka baki ta tare yanzu kuma wannan ruwan nasu duk wa'annan su tufa da su aye su kuma wa'annan ko da muka duba wa'annan tsutsotsin duk za mu ga wa'annan aka yi su to wai shi ruwan nan wanne da mai tafsiri yace da mani kenan ma'ana rinjayar da mu kenan a kusa wa'annan abubuwa eh to komai za a ga ila kuma mimma daga ruwa din nan saboda sinadaran da Allah ya komai da su ya hada ya komai da su abu hudu ne ruwa ƙasa iska wuta iska wuta wayannan su ne sinadarai da aka halitta abu da su ruwa wuta iska ƙasa duk gaba ɗaya kamar duka duk wayannan zai ga ruwa ya dinka ƙarfi duk gaba zai kashe wutar zai rinka rauza ya kasa din zai kwantar da iska din zai zai abu to kira shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗe sani da illa ya su to zai gaba kira haka dai malamai suka yi ta kama da dan to bayan Allah suka ce i ma'u dinnan ma'anarsa ruhin manzon Allah ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika muhammadiya ake kuma shi ya fi saboda qur'ani ba a rinsa shi ka karfafa qur'ani ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce وكان عرشه على الماء العرش ناصر ما قرائع كواتك kai wannan al'arshi da Allah tabaraka wa ta'ala ya daidaita akan ta yadda ya dace da shi ya daidaita akan ta amma ko wannan al'arshi ake kuma tana kan ruwa kaga yanzu wannan ruwa ya huta wannan ruwa na kure ko ya huta kaza kaza wannan ruwa sai ya hakika muhammadiya duk gaba kida saboda hakika muhammadiya ce wahidiya ce za ka ga i lalle al'arshin Allah ko muhammadiya tana kanta kuma me al'arshi ne duk gaba ɗaya duk halitta ma al'arshi ne saboda al'arshi ta kewaye duk halitta duk gaba gida yadda abu yake cikin kwai yake kwakwa duk halitta al'arshi ta kewaye su duk halitta nan aka jefa su a duk halitta ƙasa nan aka jefa su a sama ta ɗaya kamar ka ɗau zobe ne ka jefa shi a dajin malgori sama ta ɗayan ka jefa ta a sama ta biyu kamar ka ɗau kwako ka jefa a dajin falgore ko haka sama ta biyu ka jefa ta a ta uku haka haka har ta bakwai sama ta bakwai ma da duk wani abu da yake ka jefa ta a kursiyu kamar haka kursiyin ka jefa ta al'arshi kamar haka haka al'arshi ta kewaye komai yana nan a ciki duk da baki da to ita kuma alal ma tana kan ruwa ina wannan kwakwacin duk da ba to lalle suka ce wannan hakika muhammadiya ake ma'allahi saboda abin da Allah ya ba su ma na daga nasa kalolajin su kuma sun ga haka kwarai da gaske to Allah da ya halicci komai da ruwa duk da baki da kala kala kala kala to kuma in aka je su tuba din su a shiga su kuma din duka ne shiga tsoro ai da ruwa ne ko sai ka da an ci an halicci komai da ruwa dai a hayo je laba magana tana nan yadda take ko je mun ga kutsa din ta fito a cikin tufa ko ta fito a cikin mangwaro ko shi kan mangwaron da ruwa ya fito in ba ruwan ba zai yi ba duk da baki da to wannan kenan kila kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya nema na misalin ikonsa ne ba wai ana nufin diddigin ruwan ba a Allah yana nufin ku bayina ɗan kunyisa in dai ba ruwan na yayi kankara ba ko kun tashi a kurji ko kuma gari mai sanyi Allah ya sanya gari har ruwan ya san da yayi kankara kankara za ka iya zuwa ka fafasa ta ka fafasa ta haka ya hoton mutum ko ka fafasa ta ka fafasa ta haka ya hoton bishiya ko ka tunda na tsara ke dutse ne ko amma in yana ruwansa ka isa ka yi mutum da shi ko ka isa ka yi gida da shi to tunda ku ruwa ga shi ruwa ba za ka iya dangasa haka ba sai ya zuci sai ya zuci ba za ku iya yin gida ku iya yin hoton mutum ku iya yin hoton bishiya da ruwan da bai san da ne ba to shi ko ubangiji yana gaya man ni ko da ruwan da yake duka ba da ni ko ruwan ne na san sai ko ya isa kudura Allah ko bai isa kudura Allah ya isa kudura Allah tabaraka wa ta'ala to Allah tabaraka ta shi an ciko wace dabba ne ni min mai na daga ruwa shi ne tufafin bani kenan فمنهم من يمشي على بطنه a cikin mai da Allah ya halitta din nan da ruwa ko mai kamshi alama ɗan ne akwai wanda jan ciki yake a kan cikinsa yake tafiya cikin nasa shi ne kafarsa kan hayyati kamar mucizai wani hawani da waɗansu ƙwarurruka da suke tafiya a kan cikinsu ko kamar tsutsotsi za a ga su ma a kan cikin suke tafiya kamar kifi shi ma za a ga a kan cikin da yake tafiya da waɗansu waɗannan ومنهم من يمشي على رجلين a kuma mai tafiya a kan ƙafafuwa biyu kamar mutane duk da ƙafafuwa biyu muke tafiya waɗannan da tsuntsaye duk tsuntsaye ma za a ga akwai ƙafa- a kan ƙafafuwa biyu suke tafiya har jimuna ma da ke kama da raƙumi ɗin nan ko ita ma a kan ƙafafuwa biyu za a ga tana tafiya ومنهم من يمشي على أربع akwai kuma mai tafiya a kan ƙafafuwa kan baha'i kamar dabbobi kuma kowane na daji din ba da kaza wal al'amu da kuma na da- na jin daɗi din ba duk wa'annan raƙuma dabbobi shanu duk gaba ɗaya to da wa'ansu su ma kamar kunani za a ga su ma akan ababuwa da yawa suke tafiya ƙaguwa akan ababuwa akwai shanshani mai tafiya akan ƙafa arba'in da hudu kuma arba'in wa arba'ina ko shanshani kenan shi ko ƙafa wajen arba'in ma da wani abu a kan da yake tafiya akwai gizo gizo shi ma kan abubuwa ne to kuma akwai dabbobi masu haka akwai motoci akwai mai tafiya kan ababuwa guda hudu mota kenan akwai kuma mai tafiya kan ababuwa guda uku wannan adadin da sahu da muke cewa din nan ko ko ko ce kana to ko ko ce akwai mai tafiya kan biyu babur sai ga baki da akwai mai tafiya kan uku shi kuma tashi zai yi, jirgi kenan shi ba kan kafa uku yake tafiya saboda tashi zai yi sai ya washe da shi ma to duk da ya haka za a ga hakikoki dai ga shi nan akwai wanda kuma akan hudu ne ke tafiya akwai wanda akan uku yake tafiya akan wai akwai kan biyu yake tafiya sai ka ga dai Allah shi ne daya kuma abin ya kuma ma da gudu ko mai wai zai kora ka ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ɗaya dai shi ne Allah tabaraka wa ta'ala to يخلق الله ما يشاء wani dai ubangiji yana halitta abin da ya ga dama ni da akwai abubuwan ma da ba mu san kansu ba ba mu san da ya cike da jiya ba ka yanzu dai an ce Allah ya kiyaye ba za ta tashi dama kafirai da da ka za su dinga tafiya wani ya ce su wuya za a yi tafiya da ka da Allah da ya tafi da su da kafa shi ya tafi da su da ka shi ya san kuma yadda za a yi Allah ya kanu wani kanu kuma ya sha Allah yana halittar abin da ya so tabaraka wa ta'ala in bai wani daga su da wani abu ba shi da kafa ma duka ba na daga injin ba shi da kafa ma ajiye shi kan aka amma kuma an kuna ya dinga vibrating haka da tafiya da haka dinga ba yanzu galibin injin nan generator za ka ta kura shi kan taya in ba haka ba sai ya bar inda ka ajiye shi to shi kuma da kafa nawa ya tafiya dinga ba wani yana halitta abin da ya so tabaraka wa ta'ala إن الله على كل شيء قدير Ubangiji mai iko ne akan komai, to kai zaka mai iko akan komai na Ubangiji da wani kai saka ce sai kaza sai kaza ba Ubangiji kenan ba. Tabaraka wa ta'ala لقد أنزلنا آيات مبينات hakika da kan wallahi hakika an zanna mun saukar da ayatin ayoyi mu bayyana cin masu yin bayani bayyana cin masu bayyana muku duk abin da za ku yi wa- wato kuke nema na daga lamarin addinatan ku da kuma lamarin asrarin halitta duk ilimin kaunu din nan duk wannan fi da suka masa ga wannan da sauransu duk qur'ani yayi magana sa sai dai iya karfin ka ka gano kuma in ba ka gano ba to gashi nan magana halal da haram ne ne ka dace sana akan ayyata kan karyata duk gaba gida to Allah ya yi magana komai na daga addinin mu na daga duniyar mu na daga kaza kaza sai dai Allah tabaraka wa ta'ala annabi ma yake da jawabin kalimi hikima ake faɗa hikima ce za a gani kalma ce guda ɗaya sai ka ga masu kowane fanni suna warware ta suna cewa da su ake kuma gaskiya ne da su ake duk gaba gida yanzu dai malamin da aka tambaye shi cewa kaga shirya ka karatun da najiya aka tambaye shi Allah ya ce ma farba ina fil kitab min shay'in wa ko ba sai na cikin Qur'ani da to ina magana waɗannan jiragen sama da waɗannan motoci da waɗannan jiragen ruwa da waɗannan duk kere-kere da ake yanzu ina suke a cikin Qur'ani sai suna nan aka ce a ina yake suna nan cikin wayar kaluku wayar kaluku wayar kaluku ma la ta'lamu yana Allah yana halittar abin da ba ku sani ba ma dama Allah ya kawo wannan aya ne da ya ta gaya mana ya halicci kuma da jiragen ruwa da kaza duk wa'ina abuwa da ya halitta na wannan zamani Allah ya ce waya kallu kuma Allah ta'ala yana halittar kuma abin da ba ku sani ba to yace ma Allah ta'ala mutunan duk wani kira da za ta fito tana tana cikin wannan duk gaba ki da to yawwa
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم an saukar muku ayoyi masu bayyana ko bayyana kuma masu bayyana komai wahiyar qur'an shine alqur'ani wallahi ubangiji ya hadiyar shi da ban ya sha wanda ya so ila salat mustaqim zuwa tabarki majalisi jin islamu shine addinin musulunci ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك za ka ji munafukai suna cewa wai kurna suna cewa al munafiquna munafukan nan ji mun yi maganganun su sai ran da Abdullahi bin Ubay bin Salul ya zo rasuwa yake in ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da rigar jikinsa a sa masa ko manzo Allah ya tashi a kabari an ce ran nan munafiki dubu ne ya ya ya gyara musuluncin sa ya gyara yi amma da su ake sallah ko masallacin manzo Allah da su ake komai har su imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ka ji ana ta faɗa ko kuma wannan wa'azi ne doge masa kowa ya gyara imaninsa ko abin da kai imani shi ka rike shi da kyau kwarai da gaske kar ka zama zamzabi kai ba nan ba kai ba nan ba to kowa ya gyara imaninsa duk gaba ɗaya za ka ji to wa yaquluna za ka ji mun abokai suna cewa amanna ai sadaqana mu ba da gaskiya lillahi da Allah bi tauhidi da kadai ta Allah wa bi rasul mu ba da gaskiya da ma'aikin Allah shine Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa alana mu ma mun yi su bi ma haka ma cikin abin da suka yi hukunci da shi sun ma ya tawalla sannan sai kuma an faɗi wani hukuncin sun kama baya suna akai mai ganin ku ne har yarakum min ahadin akwai wanda a ba wanda ya gani amma kai da lana ya mai da wani abu da sai kuma kowa ya kama hanya ya guzo daga yau shi imani ba ke ko ka ce ka yi imani a baki aikin ka baya ai nuna ka yi imani na shirme ne magana shirme ce aiki ne kawai ya yi abu za a ga namijin ma da zai ce ma komai ba sai dai ga aiki wannan shi ne namiji da zai ce ma komai sai dai ga aiki duk gaba duk gaba ki surutu ba aiki duk ba duk ba magana ba ne duk gaba ki to mun ba da sun mai da lafiya kuma sun ba da baya ko duk sun ba da baya ko fariqum minhum bangare daga cikin su min ba da zalika bayan sun ce sun imani na an sai ka sun ban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam وما أولئك a بالمؤمنين wallahi ba mu ne bane ko sun ce su mun ne ba mu ne bane wai ka so wa kanka abin da kaga dama ce wa kanka abin da kaga dama aikin ka shi zai nuna ba haka ka ba ko kaza ka ba yanzu ga annabin Allah saboda tsabar tsoro annabi Yunus ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba wani ubangiji Allah sai kai sarki ya tabbata ga Allah na tuba ni ina cikin azzalimai sai Allah ya ce a min al-musali kai kana daga cikin ma'aika ba azzalimi bane kai Allah bi ne da wannan kuma al'ada ce ta dan adam manyan ma kenan bare kuma mu da ba ba ma'asumai ba ko mahafizai al'ada ce ta dan adam amma biyar dan adam wanda yayi laifi zai gyara yayi laifi zai tuba yayi laifi zai gyara to kaga a kai ba azzalimi bane kai min al-mursalina manyan ana ko manyan misra fir'auna da mutuwa ta falan ma adraka wal qaraqu da ya ga dilbiya ya ga ala ala amanta annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana min al muslimin na yi imani da wanda banu isra'ila suka yi imani da shi lalle ni ma ina daga cikin musulmi Allah ya ce al'ada yanzu Allah dai kace to anta min al muslimin kan barna kenan fir'auna ya ce min al muslimin Allah ya ce a min al muslimin dan barna annabin Allah ya ce minan zalimi Allah ya ce a'a minan mursali to ba ne ni ga kan ka abin da kaso imanin ka da aikin ka bai nuna a ba haka zaka ji bayin Allah suna ta cewa ai mu mun komai ba mu ba kowa bane mu ya aiki ma yana tsoron kare riya yana cewa ni ban komai ba ni ban komai ba ni ban komai ba Allah yana ce masa a'a kai kai amma da yayi kyau da yace bai kuma wannan ba kuma me yasa yace bai kuma wannan ba ƙarya kike yi ba saboda alheri Allah yana daga alheri wal amalu salih yarfa'uhu in kai aikin alheri sai Allah ya dauka shi yanzu yanzu muka yi sallar azhar Allah ya karba mana amma muna jin nauyi ta ba ma jin nauyi saboda Allah ya dauka ta haka salloli da dukkan alherai da dukkan waye da aka kwanaki ana mutum ba zai ji nauyi ba yanzu Ramadan na mun gode Allah ba wanda yake jin nauyin yayi azumi ko da sha bakwai yau ko kaza nauyin sa ba zai ji komai ba saboda Allah ya daga shi amma da ka ɗanyi wani zunubi yau shekara talatin duk da ka tuban an yafe shi insha Allah kuwa amma da ka tuna je ka ji nauyinsa sai ka ji kunya kai kan ka ka tuba ko sai da kuma an kawo ayyuka ayyuka saboda shi ba a ɗaga shi ba shi yana cewa wa sau a tawa lau gubira wajen zunubi na ko dai an gafarta ta ina san nayi to na san nayi to Allah dai bai gafara ne wannan biya daga cikin wasai eh kwarai da gaske amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaga to dan haka za ka ji bayan Allah ga aikin tukuru suna yi na ga masu aiki ga aikin tukur sun an zuga ba mai komai ba amma Allah yana ce musu a'a su ma jama'ar da suke wa suna ce musu wallahi kuni wallahi kuni Adam ya za ce na yi kaza kaza da da ba dai ba za a yi fara wallahi to Allah ya yi kuma Allah da zai ce ba kai komai ba kana ne da auna ya ce da musulmi Allah ya ce min al-mufsidin annabin Allah ya ce min zalimi Allah ya ce min al-mursalin tabaraka wa ta'ala to to wannan kenan to dan haka wai bayan Allah wai shi hakuri ko ko mutum ya kalli wani kudi ko mutum ya kalli siddiqi ya ce masa zindiki ai bai taɓa zama zindikin ba har abada siddiki ne in ya kalli siddiqin kuma ya ce masa siddiqi har abada bai zama siddiqin ba mutum ya kalli bayan Allah bawan Allah mutumin kirki ya ce ma kare ai abada bai zama karan ba kuma ya kalli kare ya ce ma mai gida ai kuma har abada bai zama mai gidan ba duk gaba ki ko ma'ana wai bi aiki mu gyara imanin mu iya karfin mu yi aiki iya karfin mu to shi kenan ko mun gamo a zuciyar mu dan kar mu yaba mu ko ba Allah ya ce na gode Allah ya kusa ai an ce ko wani mutum ya yi ya sako ya faɗi gaban Allah yana Allah na tuba Allah ni rarrauna ne ni dan adam ne da ba Allah na tuba Allah ka yaba sai Allah ya kai ka isa kai ka isa kai wani abu iko na ne kai da tafa an gafarta an mutum ya laifi wa Allah kiri ne Allah ai kai ka hukunta sai Allah ya ce a ƙarya ne wallahi kai kai ƙarya ne kai kai Diga nan sai Allah ya hukunta abin a kansa duk gaba gida. Wai komai dai na ladabi da iya magana da komai ake yin duk gaba gida. Ba ga yanzu dai su sun faɗa kuma aikin su ya nuna ba su ba Allah ya ce ba malaikar mu'minina. Wayannan wallahi ba ba ba mu'minai ba ne.
Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun.
Wa idza du'u ila Allahi su dai munafikan nan ko idan an kira wasu ilallahi zuwa ga Allah wa rasulihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an mai isarwa daga Allah tabaraka wa ta'ala ya hukuma baina dan ya hukunci a tsakanin su idan bari ku duna sai ga wani daga cikin su ko da juna suna kauda kai dinki an majidi gaban zuwa to wannan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yanzu kuma zamanin littafin Allah shine Allah tabaraka wa ta'ala a wajen mu littafin Allah maganganun Allah ga suna da maganar manzon Allah sallallahu alaihi shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen to sai mu ji kuma mai manya manyan malamai suka fahimta suka fahimta tun daga sahabbai din hatta da aidin haka ba mutum kawai zai dauko gundaran aya ba bai san ta kanta ba zai yi barna ya kila ba ko Qur'ani bai karaɗe ba ya ji me me ko akwai aya da ta kai wannan aya ko ku akwai aya da ta zafa fata ko kuwa sai sai kaza kaza to bai san wannan ba to akwai malamin da shi kuma shi ya san wannan ba ha kawai da za ka zo ka dau hadisi guda da za ka kasa musu dushi a'a sai ka ji akwai hadisin da ya sanya ya shi ko ko akwai hadisin da ya kara waɗanda ya yi wato usulin fikir da ake cewa asalin hukunce hukunce da kaza to sai a sai an zo wannan to in dai malamai suka ce wannan aya gangariya mai hukunci ce wannan hadisi gangariya a yau mai hukunci ne duka ba kita to ba ya duka da damar a kirawo ka aiki da shi ka gudu ka ce ba ka so duka ba kita sai dai akwai maga iri ka iya aiki da wannan amma ga wani kuma shi ma an yarda da aiki da shi kuma wancan ya rike wancan wancan ya rike wancan duk masu ma magunguna akan gaskiya suka da kaza kaza shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'adil Abbas ya ce zai samu wa Imam Malik da constitution din duniya imam Ali da kaka yi sahaban annabi sun watsa a cikin duniya kowa ya tafi da shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu littafin nan na bai fi na sahabi su na aka da shi ba sai na Umar ne da kaza to kaka yi ka takure musulmi daga ka ga ma'anar wannan magana akwai shari'a ta manzo Allah sallallahu amma aka ce ga shari'a gangariya ce ko ko rikici ya faru wannan yace kaza wannan yace kaza malai suka ce to wai a duba a gani mai Allah da manzo Allah suka faɗa gangariya wanda shi ne hukunci suka ce eh lalle ga hukunci kuma kaiwa ne ba ba ruwanmu da ko na kusa ne ko na nesa ne shine akan wannan hukunci ba ka da dama ka gudu ka gudu wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa kuma ya shato hauka ya ce in ba kai da shi ba ka gudu wa Allah da manzon Allah ba haka ake nufi ba tabaraka wa tun zamanin manzon Allah yana zaune ko ga Allah da manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam sai ka zo ba jama'an da za a kira mutum wajen annabin Allah yake in ba haka ba yanzu ga Qur'ani nan da hadisi da kuma ilimai dinnan da suka nuna gargajiyar hadisan da wa'anda mukamai ne masu kunci ne da wanda a'a sokakku ne da wanda a'a gangariya ne amma ya saba wa kuma masu hukunce hukunce da yawa inda duk usul fiqh duk za ka ga wannan duk gaba ki da to idan aka kira su ga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kuma bayyana wanda ya hukunci da yake za fari ko minhu sai ya ga shashi daga cikin sun ko zuwa suna masu guduya baya alal majidi suna kin zuwa ilaihi zuwa gare shi وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مسلمين amma sun san su gaskiya take wajen su kila shari'a ce za a yi in su san yanzu su ne suke da gaskiya da sun zo su za a ba abu za a ga su ne kan gaba a ji haka sun ba su da gaskiya ba ba ba yanda za a ji dai wanda kuma alhaku in gaskiya ta tabbata a gan ai alhukum hukuncin zai zama wanda zai musu daɗi ne la alaihim ba akan su ko ya su da shi ka sun zo masa mutsi na musulmi na suna masu gaggawa ɗaki na suna masu miƙa wuya أفي قلوبهم مرض لم يرتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله a fi kulubihim maradu wai rashin lafiya ne a zuciyarsu ne kufurin kafirci ne a zuciyarsu ne an samu har shakku ko ko kokonto suka yi da bin ruwaci cikin annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam am ya kafuna ko ko suna tsoro ne an yi fanzam wai Allah zai musu zalunci a cikin hukuncin sa alaihi akan su wa rasuluhu da ma'aikinsa ya juru ko Allah zai musu wato zalunci a cikin hukuncin sa fi hukunci a cikin hukuncin sa fa yuzlamuna fi sai a zalunce su a cikin su duk ba haka bane dan haka musulmi dai duk da yake a hukunci da ya faru ko da magana da gaskiya ko da ba ka da gaskiya to dole dai ka miƙa wa hukuma wuya ka miƙa wa kotu wuya in gaskiya ta bayyana ta haka ce aka ba gode wa Allah in kuma kai ba ka da gaskiya ta bayyana to kai hakuri ne ka miƙa ka kubuta ranar lahira duk gaba ke in ba haka ba in ma ba a yi wannan kotun ba akwai ta abin tana can babba duk gaba ke ko to wai irin ba su wannan Allah zai zalunci ba da ma'aikinsa tabaraka wa ta'ala to in hukuncin Allah din ne tabaraka wa ta'ala ake yi daga baki daga in kuka taru kuka tsara wa kan naku ma ne da zaman ku zai daɗi duk da baki daidai ji yayi dai sai daga yau ba mu na Allah din ba ba mu na wanda aka tsara din ba duk baki da an barkace shi ya jawo duk waɗannan duk baki da an yi wanda ko tura amma ko kuma ƙasar matar ta abu da har an zauna lafiya duk baki da to duk wannan bai faru ba بل أولئك هم Wani الظالمون a zalimai ne kawai saboda juya baya nan da suka suka ci zuwa wajen Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ba kai inda ma kana kaulul mu'mina amma su mu'mini kadai ne abin da zaka ji sun faɗa idan ku ila Allah aka kira su zuwa ga Allah wa rasulihi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuma bayyana hukunci hukunci a a tsakanin su bil qawli la yakun da furucin da ya dace da su in dai sun san adalci za a yi musu a mai zata don mu ne bayan Allah sai mun ba da gaskiya da Allah wala haka muke su ni na mu so ma a je kotu in ni ne na zalunce shi ta kawo haƙƙinsa in shi ne ka bani haƙƙin ni ne ka bani haƙƙin ina mutum ya san gaskiya za a yi masa in dai mumini ne a shi kenan sai ka ga ya miƙa wuya ya tafi mutumin kirki kenan sai ka ba gida sai ka ga ya tafi an ya kulu shagari sun ce sami ina wallahi mun zuwa ɗana mun bi bil ijabati da amsawa وأولئك هم المفلحون wannan su ne masu babban rabo duniya da lahira ga shi gaske su ta bayyana ala sun gode ga Allah ya saka musu ko kuma a kwashi zaluncin da suka yi dan adam da ya bai cika wai tara ne bai cika goma ba ne ko haka ga ka zalunci wani to shi ke kuma ku ko su zai zai ka kuma karɓi zaluncin nan da kai kaɗai ne ba ka iya miƙawa ba da kai kaɗai ne ba ka iya miƙawa ba ko bai yi wanda to kuma yanzu kuma kuma kotu kuma shi ke nan ta ce to dole kawo ita ke da ƙarfi kuma ba ka so in ba ka so in dai ne kami a kuma sai ka dawo gida ko ka tsoron Allah ka ce na gode Allah ba da takara ni wallahi da ni ne zai wani kira ba wajen amma yanzu zai ko ta ai haka an gode Allah har wanda wannan ya samu babban rabo ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم wa الفائزون man yuti Allah duk wanda ya bi Allah tabaraka wa ta'ala wa rasulahu ya kuma aikin Allah tabaraka wa ta'ala wa yakhsha Allah ya ji tsoron Allah ai kafu ya ji tsoron Allah wa yattaqi ya yudibu kuma ya bi Allah tabaraka wa ta'ala to ulaika humul faizuna wannan su ne masu samun babban rabo duk jannati da aljanna Allah ya sa ku ciki وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أرضهم ليخرجن wai ko amsam za ka ji dai muna bukatar ne na zamanin ka kuma ya ta dage na ta tashi kama ko wa aka samu bila sun rantse da Allah jaha da aimani mutukar kokarin rantsuwarsu wallahi ka za a kai karkar almunafiquna munafiqan aka samu billahi sun rantse da Allah jaha da aimanihim wato mutukar kokarin rantsuwarsu gayatuha mutukar kokarin rantsuwarsu la in amartahu wallahi in ka hore su duk jihadi da fita yaki din nan da ya karu da za su ta za su ta yaki din nan da ya karu za su ta yaqsimuna linnabi sallallahu alaihi wasallam linnabi sallallahu suna zuwa su rantsa wa manzon Allah da'iman da'iman za ka zo suna ta kwada rantsuwa annahu mu'minna cewa su menene bihi da shi wa annahu ma'ahu kuma ana tare da shi suna nan tare da shi wa annahu idza kharaja an-nabi cewa su idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita sai ya karzu na ma'ahu wallahi su ma su ta tare da shi ko idza qatala idan ya yaki kuma shi za su nuna ma'ahu za su yaki tare da shi kasiran ma ya kuru na hada yawan zo suna faɗan wannan tare da a to shugaban nasu ma Abdullahi bin Ubay bin Salul ko ai duk manzo Allah ya tanje abu shine dan gabatarwa idan manzo Allah ranar Juma'a sallallahu ya hawo bari ne shine da tayi to jama'a ai shuru a saurare shi annabin Allah ne ya kuma ko da annabi yana kallon sa mutum yana kallon sa sai ranar Uhud da aka fito wajen Uhud ya gudu shi da mutum ɗari uku shi da mutum uku ɗari uku ya gudu manzala sallallahu alaihi su ɗari tara suka fito ranar uku ko su dubu suka fito abdullahi bin ubay bin sanu ya gudu da mutum ɗari ya ban manzala da mutum ɗari bakwai a fagen daga mutum ɗari bakwai na idan ta tsari mutum dubu uku mutan baka kuma sun yi tsari abu akai abin da aka yi Allah ya ba manzo Allah ne na tana duk gaba kida sai da aka dawo ta juma'a ta zo kuma annabi ya kuma bari zai tashi ya kuma wannan duk sahabbai aka dawo ya zauna mun na ka ku da abajan da na sai kuma masallaci ka sai ka cewa zaka zaka ka zaka la launa duk gaba sai ta yi fushi yake kuma Muhammad ya ba yara kanana su ne mun rashin kunya ya ba yara kanana su ne mun Allah ya ci ba aka bane wallahi ba a shi da su aika duka baki da muhim dai wai mu koya mu koya aiki ba su rubu ba shi abin da wai albi yake ta koya ma zaka ji dan an ce abu da yakin nan ba za su je ba suna tarwa manzo Allah ba su sai kar su na wallahi za su ta tare da shi wai la na tada idan yaki sai ta su nuna ma za su yaki tare da shi kafira kidi ma ya kuru na hada ne da zaka suna faɗa wannan da manzo Allah ne hakan da munafurci wa yaqsumuna billahi suna tafara rantsuwa ko a alheri ba a cika san rantsuwa ba bare a wani abu je ku gari ya dinga koya yaran sa koya zama sa da ya ji yaro da rantsuwa ce wani kan aka ran wannan ne kai an magana ko ba hikaran ce ba rantsuwa ba su da wani amfani saboda kuma an kai rantsuwa na abin ya zuga ya tabbata amma dai ba kaka da kuma da ne wai wane wani na sa karan ce ne ai ba hikaran ce ba in gaskiya ce za da kafa dai ta an ji in ƙarya ce da kafa dai ta da rantsuwan nan duk ba su da wani abu duk da duk da baki da ai ba hikaran ce ba sai mun koya iyalinsa rashin rantsuwa illa ya zama dai har ya shiga maganganu wata magana ma rantsuwa ce amma ba ba rantsuwa ake nufi ba hira ce ce a wallahi ba zan yi ba to ba kana nufin rantsuwa ce ba ya zama magana to Allah ya gaya mana a wata aya ba zai rike mu da wannan ba la yuwafiqukum Allahu bil lagawi fi aymanikum Allah ba zai rike ku da yafashiyar magana ba a cikin ka kuka bai da ita ma rantsuwa ta zama ya ta zama magana wannan dai ba za a yi ba amma dai ka a yi rantsuwa da da nufi da kuduri da komai ba ba da gaske ake yi ba sai ka ga ba karatu da ko su za ka je ya koyi masu nuna billahi suna rantsuwa da Allah tabaraka wa ta'ala da hada aimani mutakar rantsuwar su ai aljuhudu ai aqaqatu ai karfin su wal yaminu bil lughati abinda ake cewa rantsuwa yaminu rantsuwa fil lughati a cikin yaran larabci alquwwatu qalbi kalbi shine yaminu yaminu ma'ana mu a hausa a ce dama dama kaga me yasa aka sa wannan hannu na dama dama saboda shi ya karfi a cikin dan adam akwai dan adam inda ba ba hago bane wannan kuma wani magana ce daban dama ta fi karfi ita zai yi kuka da ita ita zai yi kaza da ita da ita zai kare saboda haka to wai kamar zan wannan ta saba wai ya kada ne dan ya karfafa magana dan ya karfafa magana kuma ba ba hago ne kuma yanzu hago sai ita ce dama da a wajensa ka annal usima kamar abu mai rantsuwa ko ayyana kabarahu ya karfafi labarin sa ne wa kawwam ya karfafe shi da zikirin sunan da ambatan sunan Allah hala huwa yamin wannan shine abin da ake cewa rantsuwa wai lafu alal yamin na ana ce da yaminu kuma rantsuwa din nan ko karfi din nan a bisa hannun dama bi annaha domin ta hannun dama ka annaha mazhabu quwwati ihsan ka ce mabayyana karfin dan adam to hum ya kasumuna su suna yin rantsuwa ga ayatul qasmu matakar rantsuwa su bismillah da sunan Allah annahu idza amarahum an-nabiy wai cewa amman manzo Allah ya more su da aiki fa yamta su duna za su gobo ran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam قل لا تقسموا kullahum ga ya siya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la tuqsimu kakkulan din ku yi aiki ko yanzu za ku yi aiki ba sai ku rantsuwa ba kakku kakkulan din ai la ta ta duna da kasu ba ba buƙatar rantsuwa طاعة معروفة bi dai abin sani ne yanzu a- a- bari aiki ya zo a gani ko ku yanzu Abdullahi bin Ubay din da yake rantsuwa duk abin da Annabi Muhammad zai yi da ya gudu ranar Uhud yanzu rantsuwarsa ta yi amfani ai ba ta amfani ba tunda da'atun ma'rufa ya tsaya yadda shauran sahabbai suka tsaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam a buga Uhudin ga baki da Allah ya taimaki wanda zai taimaka wannan ko bai yi rantsuwa ba ko bai ce yana bi ba an san yana bi ya san yana bi amma kuma ya tafa da rantsuwa kuma ranar aiki ya kudu wannan kuma ko rantsuwa ta zama wasa ma kenan ya zama wasa ma kenan da a tun ma'arufu bi- biyayya dai a basani ce da a tun jin nabi bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'arufatun sannan ya ce khairu kuma ita nabi min asabutun daga rantsuwar kudin na alabi la yusa Allah tusaddaquna fihi wanda ba a gaggata ku a cikin sa almadaru abun nufi dai abun lura dai alal amali absa aiki ba rantsuwa ba al'amalu shi aiki yusaddiqul qawla shi yake gaggata magana aiki shi yake gaggata magana aw yukazzibu ko ko yake karyata magana fa in kanu a'ur rasula in dai sun kuma aikin Allah sallallahu alaihi wasallam la yahtajuna lil qawl ba ai ba sun faɗa ba kawai da kaga yanzu duk sai na Abubakar ikon Allah saboda tsaba dan aiki ne shi ko ajizan ma da yawa ba shi da su hadisan sai na Abubakar yan kadan ne duk gaba gidan shi ya ce muku wani abu yanzu annabin nan da Allah ya ma ka bi shi ko ka ne baka sani ba in ma baka zo zamanin sa ba ka ga wannan kan ka ga wannan horo ka ga ba ga a ce je duk waɗannan jama'a ta bi shi duk wannan alheri a ce shi ya kama shi a ka san ba wasa bane din gaba ki ai ba yan ce ma komai ba ko to shi ta za ka akwai wanda Allah ta nuna da kauli innahu ma'ahu su suna tare da shi wa innahu sayyiduna za su bi shi a ƙa'atu ma'arufatu biyayya dai sananniya ce in an yi ruwa suka aikata ta bala'i an tashi mazu kana ba sa buƙatar magana wani zalan ya amur ruwa an ba su aikata ta ba aidan komowa bala'i an tashi mazu kana ba har yau dai ba sa buƙatar in sun yi aiki ma ba sai sun yi magana ba an san sun yi in ba su yi ma ba sai sun yi magana ba dai an san ba su yi ba لأن أيمانهم دومنا قوس لا تصدقوا ولا أجدتها تبا وأقوالهم أي تسمى لا تقبل بلا أي مغنغلو سما لا تقبل بلا أكتئت وبحاله لو أنا علم الأحوال ندق حالا يقول لأن أفعالهم domin ayyukansu tukazzuba a ƙawalahun tana ƙaryata maganganunsu ayyukansu tana ƙaryata a ƙawalahun maganganunsu wani wa ɗawun rasula da sun bi ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam da kana zalika khairar lahum da wannan ya fi gare su إن الله قدير بما تعملون ubangiji masani ne ga abin da kuke aikatawa na sarari da na koyan ma ga baki da ne ka a cikin na daga biyayyar ku bil qawl da magana wa mukala fatutun da sassa ba ku bil fi'li da aiki wa ta'atul rasul sallallahu alaihi wasallam hum manzon Allah ya dariqun najat ita ce hanyar tsira lil abd gabawa hum manzon Allah shine hanyar tsira gabawa fa inna Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala qarana salatata ashiya bi salatata ashiya Allah ya hada abubuwa uku da abubuwa uku in dai kaga ɗaya to sai kaga ɗaya in dai ga ɗaya sai ga ɗaya fala yuqbalu walidun min hadun al-akar ba a karɓan ɗaya sai da ɗaya ala ubangiji ya ce aqimu salata wa atu zakata ku da sallah ku ba da zakka in dai kana sallah Allah ya buɗa ma abin da zaka yi zakka ya zo ya kai nisabi da adadin da to fitar da zakka yanzu sallah ka bar kiyasi faman tarakar zakata wanda yana da ikon yin zakka ya kai lokacin zakka ya bata la tuqbalu min salatu ba za ka rusa ta sauke dan Allah ya haɗa ta hakimun salata wa atu zaka duka baki da wa qarana da'ata Allah bi da'ata rasuli Allah ya hada bunka da bin ma'aikinsa atiqullah wa atiqur rasul ku bi Allah ku manzo Allah sallallahu fa man lam yuti rasul wanda ga bin manzo Allah sallallahu la tuqbalu min da'ati Allah wa da'ati bin Allah na shawar ko ya ce yana bin Allah bi halin da ko ta kaka ba wa qarana ubangiji ya hada shukrullahi godewa Allah bi shukrul walidain ka godewa mahaifanka ka gode wa Allah ka gode wa mahaifanka in suna da rai iya kokari ka bi su iya abin da da abu in ba su da rai kuma ka je musu addu'a shi kenan ka gode musu duka duka ba ki da ani shukuru li Allah ya ce ka gode mu wal walidayka ka gode wa iyayenka kamar nan ya shukuru walidayhi duk wanda ya gode wa iyayensa ba ko bala ku bari ne ba za a karɓa daga wajen sa ba shukurullahi ta godiyar Allah din gaba ki da wa kama qalu kuma haka suka ce su dai malamai ko manidda a salatata salatata duk wanda ya yi da'awar abu uku a shiya abu uku biduni salasatin ba abu uku a shiya abu huwa kazzabu to makaryaci ne wannan su bai yi wa'annan man da ama habbatan janna duk wanda yake yana kan aljanna wa aba ayyun fi qabil mali yake ciyar da dukiyarsa fa huwa kazzabu to wannan kariya ne duk to an dai mutum duk wanda abu Allah ya wale mana mu dinga ciyarwa ya karfin mu gashi na sai aljanna ta zo yanzu yanzu dinga ba gida aljanna ga yana sai na Usman ya ce da kudin sa manzo Allah ya ce ma dar Usman ba fa ala ba'da yau duk abin da Usman ya aikata bayan yau ba zai kice shi ba duk gaba ki da to wai ana ganin in dai Allah ya danka mutum kudi ya buɗe ma kofa aljanna kana sai ka duk gaba ki da duk wanda yake yana kan aljanna ya ci ciyar da dukiyarsa ga wanda ya cancanta to ba nan ai yake yi kawai duk gaba ki da man ahabbal jannata yau da labudda lahu duk wanda yake aljanna ba makawa gare shi na hakki ya ciyar lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun za ku samu abin da yake wajen Allah ba sai kun ciyar da abin da kuke so wa man yadda ama abbatan rasul sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya da'awa yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu da'awa la akallin da'awarsa ba illa idza ahabba al-fuqara sai ya so talakawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya so al'umma kuma talakawan manzon Allah aka ce kana son manzon Allah duk kana so talakawansa wanda manzon Allah ba shi da nasa dare da rana a cikin je me zai tsayar da talakawa nan me zai ciyar da su me zai yi kaza har irin sau tana neman bai wanda za ta tsaya ta aiki wannan lafiya rage da talakawa kofar gida duk gaba to duk talaka ya zo layya ya yanka rago ɗaya ce Allah gana wanda rage iyalin gida na Allah wannan kana duk talakawa al'umma ta wanda bai samu ba wanda Allah sallallahu talakawa al'umma sai yake kallo haka ranar tashin kama ba zai shiga wani talakawa al'umma su shiga aljanna duk gaba gida to ba abin da za ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji da kai manzo Allah ya ka kun da talakawa al'umma kada a wani kana soyayya da kana kana wata dan da awan ne ko shi da mata to ka so talakawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an-nabiyya duk wanda ya so manzo Allah la budda an yuhibba al-fuqara ba ba kawai ya so talakawa manzo Allah su ashabu talakawa ina sune sahabban manzo Allah sune abokan zaman sa aljanna ko wala talaka ba wai ana nufin sune su Abubakar su sayyidina Umar su kala a'a sune abokan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abokan zaman sa wa man yadda ama habbata Allah duk wanda ya da'awa san Allah taraka maharibahu za a ga ya ba abubuwan da Allah ya haramta sai ya ba abubuwan da Allah ya haramta sabida ko ba dan hukunci bane sabida kunya sabida soyayyar masoyinsa shi kenan wanda ba wai ko tsoron kare a kunya kuma ko dai Allah ya karata ko ai dai kuma na kunya kamata a wajensa kuma kamata a wajena yanzu dai kaza kuma sai kunya to wani da ama habbata Allah wanda da awaro soyayya Allah wa yanzu hukum al yake ketan alfarman Allah ko kazzabu to wannan makaryaci ne ونبيء الله وأطيع الرسول يامسك الله وأطيع الرسول كما قال الله صلى الله عليه وسلم الرسول ku bi ma'aiki din nan huna a rasulu huna ma'aiki a nan wajen huwa muhammadun sallallahu huna shine muhammadun rasulullah alaihi wa sallam muhammad da ake yi shine a rasulu shine ma'aiki kadai kowa kuma na'ibin sa ne ma'aikan duk na'ibin sa ne shine a rasulu sallallahu alaihi wa sallam to ku bi Allah ku bi ma'aiki sannan kuma wata ce kuma to mu bi kuma masu hukunci a hannun wanda suka yi aiki ba ta ce kuma ku bi su ba sai wa ta wala wa ulil amri minkum da kuma masu hukunci a hannunku idan suka bi abin da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka dauka suka muku na malamai ne na hukumomin ne na suka hore ku da abin da gyaran ku ne gyaran kasa ne haka Allah yake so haka manzo Allah sallallahu alaihi kuma bin su gun Allah ne gun manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم fa inna wa amma kuka juya kuka yi bin Allah in sun kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in da wannan kuka biya to fa inna ma alaihi ma hu bila shi da wannan Allah yana kanta abinda aka dora masa me aka dora masa an ce yazo ya ga ya musu ma Allah rasul illa al bala ba komai akan ma'aici zai isa ya zo ya isar da nasa in kuka gibi kuma fa inna ma alaihi ma hu bila yana kan manzo Allah ma hu bila tafiki abinda aka dora shi da isar da shi ko mina tamrin na daga isar da sa shi abinda Allah ya dora masa wa alaikum ma hu biltu kuma yana kan ku abin da Allah ya tsora muku min da ake yi daga bin sa a rasul sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ma ku yara ba abu dai illa bi tabdi sai da isar da sakon da wakan zaka kuma ya isar kuma al'umma sai ma shaida ya isar huwa fa'ala ma alaihi to tun da haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata abin da yake kansa bakiya ma alaina mu ya rage wa ma'aikata abin da yake kan mu Allah ya bake mu kai na dana in muka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da malamai gangariya na Allah ba son zuci a cikin su ba wani abu isar da sakon manzo Allah ne kuma gangariyar sakon da aka yadda shari'a ce sai ba an kula ba ba kuma ka da haka kuma ka je kowane yayi kuma ka yayo ka ce ai dun a'a sai an kula ka gangariyar shari'a nan da gangariyar horuka nan da magadan manzo Allah din a wajen shari'a magadan man aya ta gama ta za ta faɗa ma ba sai ba ku ne ga za ta faɗa ko to gun ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi horon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk gaba ki sun a fikihu ne ga fakihai na ga mazhabobi na ga komai duk daga Allah ne duk daga manzo Allah ne in a imani ne a suluki ne duk dai ga shehunai na ga duk kaza duk na manzo Allah ne ba wani mai nasa a ciki duk gaba ki da tun da manzo Allah ne shi abin da to a rasul ma ubira illa bi sabri wa qalban laka huwa ma alayhi bakiya ma alayhi da abin da yake kan mu ne ya rasu na hannun mu fa in hadana mu muka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama adaina bi ma alayna to mu zo abin da abin da yake kan mu ومن لم يطيع الرسول ولا بمن ضل الله صلى الله عليه وسلم فقد بقي ما عليه اشياء abin da yake kansa yana na a kansa har yaje hadu da Allah kuma amma rasul amma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa kan addawa jima ya ba da wajibin abin da yake kansa sallallahu alaihi wasallam wa in tufi'uhu tahadu wanda kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam za ku shiri manzo Allah bai fara abin da zai hada ka ko abin da ba mai kyau ba duk in kuka bi shi haka kuma duk magadan sama in kuka bi shi za ku shiri ita ne shirya a sarri take wanda ya ko baka san wannan shehi ko wannan malami ko me karfin sa yi ko ka ka lura da shi ya bibita abin da yake wajen Allah ya bibita lahira akan duniya to shi kenan ka bi shi zaka ita bi umma la yasalukum ajran wa hum muhtadun ku bu wa'anda ba sa neman ladan isan muku da suka yi kuma shiryayyu ne ba wanda zai ce to wani shirya da ya ka kawo kaza ba kuma yanzu kuma wani magana shi shi da ya kuma haifa a'a kai a iya imaninka ka ga irin aikin da yake ya dace ya tafi kasuwa ya dace a kuma sani da wannan aiki ba zai iya tafi kasuwa ya bari ba Allah bai wa ma ka nuna da yanzu ne kafa Allah bai yarda mu ne gaba ɗaya a yi waje ɗaya ba ko mu ne duk a yi masallaci gaba ɗaya ta ra'ayi da kasuwa a wani kasuwa yanzu kaza kaza ko mu ne duk kasuwa ta ra'ayi da masallaci ko yan su dinsi wajen soja ta za a yi da kuma noma da kaza kaza ko kuma duk a yi noma ta za a yi da sojoji da yaƙi da kaza kaza ko wanne dai Allah ya farfasa a wayannan kuna wayannan kuna wayannan kuna wayannan kuna wayannan kuna kowa sai ya haɗu da Allah inda ya in ya rike wanda yake masallaci ba zai zagi wanda yake kasuwa ba ba dan ita ma da masallacin bai tsaya ba wanda yake ba zai zagi mai masallaci ba dan addu'a sakabun Allah da Allah ko kallon sa zai ba wanda yake fagen daga su buru yake kara gari yake kara ƙasa ka ai kaza kaza wanda bai je ba zai zarge shi ba ko ba shi ba zai ce ɗayan mu zai shaɗe ta ba kowa da irin aikinsa a cikin duk gaba shiga to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan shi yayi mutum da aka yawa shiga a sarai ne ya ga wata sai dama kai ma batan kake ne ba shi da nan ga abokin bata ya zo to wallahi kun kuma manzo Allah ta hasabu za ku shiryu من أراد الهداية الدنيا سن شريعة فليتبع الرسول يهما قال الله صلى الله عليه وسلم يجب النجاة هيا إلى في باب العبادة ترى أنا أقوم العبادة da hanyar tsira muna samun tsira ne abin Allah ibada da muke yi gaba gida ita kuma kofar ibada sai bin manzon Allah wa musaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam قل إن كنتم تحبون الله فاتقون إن كنت كنا الله تحبين كما الله يحبكم الله وشاء الله يسوق بك واجدا وما على الرسول إلا البلاغ المبين فأقوم أكم محمد صلى الله عليه وسلم إذا البلاغ شيء يسلك أكو مبين مبينا وقد أبن ديك يقريكم illa tabligu sai dai isar da sako a tabiru huwa alwajib amma Allah ya bayyana mana abin da Allah yake nufi abin da Qur'ani yake nufi abin da zai kusanta mu ga Allah abin da kaza wannan shine akan manzo Allah sallallahu kuma ya yi ya tafi kuma malamai suka biyo shi kuma duk suke ƙara warware abin da bamu iya ganewa ma a cikin wanda manzo Allah ya warware mana ba in kuma mun gane ma ba su da mana su mashiga a ciki ba su da mashiga a ciki ala salabil alamin ridwan rabbihim yaddan Allah ta tabbata ga salafu da suka shige manyan malamai faqaddara suna hadan nabi wa hazzahu sun karanta hanyar manzon Allah sun gyara ta walaysa lahu shay'un siwa qabr ahmad ba su da komai hada su manzon Allah walaysa lana illa tiba mu ma ba mu da komai sai dai mu bi su a cikin abin da suka bi manzon Allah ba a tiba an yi ana za da rajina ana haka ake bin hanya na malama ba zargi ga kan kowa alai ikhtiyarin ko mu yana da yanci ya zafi kai fa yanzu ya zai tsira ranar lahira kai fa yanzu ya zai tsira na ranar wa ya abu wata hanya zai bi ta tsira in an rawa ka bi maliki an rawa ka bi shafi'i an rawa ka bi hanafiya an rawa ka bi hanbaliya sai hanya ɗaya ta tsira manzon Allah ne haka in a shirya ne gano zuciya in ka rawa ka wannan ɗariƙa an ka rawa ka wannan ɗariƙa wata duk ɗaya in ka rawa ka bi wannan malami in ka ga shi ne wanda in ka ba a gani ka za ka tsira ranar tashi dama ga dai inda ake so a kai ta duk gaba ki ko to duk wanda ya bi akan wanda ya bi za a ga bi ne kan bi kan bi kan bi kan bi imam shafi ya ce ni na yi ta tunanin a ina hukuncin bin malaman yake ina hukuncin bin al'umma in ta haɗa kai a cikin hukuncin da sai na gano shi a wani yanta bi gaira sabilin mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam Allah ya ce duk wanda ya bi ba hanyar mu'mine ba kuma ya tabi gairar sabilin mu'minin duk wanda ya bi ba hanyar mu'mine ba to duk tuntuban da ya za mu dora masa idan ka bi hanyar malamai bayan Allah to ko kai wani cike su sun dauke ma in ka bi sallar jami'i ko kai kure a cikin liman ya dauke ma don kai kai ne ba Allah kai kabli da ba'adi ai ko me kai inda kana bin liman to liman liman ne dai inda ta hauka kai kuma inda shi ne shugaba kuma an ce duk liman ne ya ke shi ka bi shi in yace Allah ko ka ce Allah ko ba in a zaune ma kai ma sai dai ka zauna a zaune ba dama ka tashi duk gaba ki da to wannan kenan to haka kuma ma hanya addini hanya ilimin haka to duk sai ka bi hanya mu'mina daga cikin malaman na fikihu in hanyar shiriyar ce kuma ka bi daga cikin mu'mina kuma na gyaran zuciya kai su ne masu kari su ne masu karaka to duk ka bi hanyar mu'mina to ko kayi kure sai su su ɗauke ma amma in ka ce a'a ni ba yana bu kowa ba ni zan kai kaina da kaina Allah ya ce to madalla to amma fa wallahi ni wanda shi ma ta walla duk sun tuban da ya fa sai mun tuga ma yanzu duk sai duk abin da ya tuga sai mun kora ba wani sulihi da Allah ko ba ba ba ba uzi ko mu jefa shi wuta amma da ya fi wani man kalla da aliman da ke Allah salima wanda ya rafe da wani malami na Allah zai haɗu da Allah rami lafiya na abu imam malik zai haɗu da Allah rami lafiya tun da al'umma ta yarda na abu imam sha Allah zai haɗu na abu ɗan sha kaza na abu kaza zai haɗu da Allah rami lafiya amma ya ce ni duk a ranar su ni ma gwarban kai na ne Allah ya ce ya yi kyau kamar haka kai shiri kai shiri ka shirya ba duk tuntuɓar da kai ba imam sha ce to ni a nan na ga hujjar bin wani anan naga hujjar kun malamai anan naga hujjar kun mazhabobi anan naga hujjar kun komai din ba duk gaba gida wannan kenan kuma suna cewa annabi Musa alaihi salatu wassalamu da yazo zai bi Khadiru da yazo Khadiru sai ya kada dan tabi'a mai sabra za ka yi hakuri da ni ba ya za ki hakuri da abada qala satajiduni insha Allah sabira sai annabi Musa ce in Allah ya da tashi ya ce Allah ya da ai da abu man sha Allah ya da kuma ana ganin abu ya faru sai ce za ka same ni mai hakuri in Allah da ni mai haƙuri ne radiyallahu sallallahu alaihi wasallam sai shi zaka tabe ni mai haƙuri aka ce annabi Musa bai iya haƙuri ba karshe ma ce aka yi haza jira ku bani wa bani a magaban ka amma annabi Isma'il alaihi salatu wassalam wa a Qur'ani muke koyan komai a shi muke koyan ladabi da duk komai amma annabi Isma'il da annabi Ibrahim gaya masa yaro mafarkinmu na annabawa gaskiya ne na yau gaskiya ce in yanka ga yaro قال يا أبا تفعل ما تؤمر بابا أيك تعطيك فشل ستجدني إن شاء الله من الصادقين ذاك سامعني الله يسود daga cikin masu hakuri sai ya haɗa kansa cikin masu hakuri sai Allah ya taimake sa daga ƙarfin jama'a sai ya yi hakuri yan ka shaka da zai wannan ko bi kawai ma a tun da ya ware kansa shi kadai bai iya hakuri bi ba kaga dai bi ya fi sauki ya fi sauki a wani wannan masifa da sai aka za a yanka shi yace in Allah da yana daga cikin masu haƙuri sai Allah ya taimake shi ya haƙuri saboda ya haɗa kansa cikin masu haƙuri cikin gaba gida wannan ake nufi domin an bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to manzo Allah abin da yake kansa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da hadisan sa nan ga Qur'ani da kuma manyan malamai na Allah mutanen kirki wanda Allah suke nufi da komai kuma suka faɗa shi kenan in kuma kuma ya ga wannan lafiya duk gaba gida to to a cikin salatin fati gode wa shugaba da girmama mu da halatta wani wata Allah sha kama kai a biya bukatunsa da kiyaye shi da amfani ƙasa da ƙasa da shi a farkon mu ba da amfani mu gaba ki daya Allah ya karɓar mana waɗannan ibada da wannan wata duka ya da abu da aka yi ibada Allah ya karɓa mana ya ta kare da ba Allah ya gyara ya gyara kasa farkon manzo Allah ya yi mana dukkan masifin da suka lafi farkon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatu fatiha Thank you.